الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا شابيو قوتن شعبان هجرة دودي لدري حدود أربعين دبير wanda ya yi daidai da ranar 22 ga watan biyu miladiya 2024 alkhairar da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abinda yake shirya ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara gode wa Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazin hiya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fangude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratun ruhu tun daga farkon surar allah subhanahu wata'ala ya ba mu dama mun zo aya na goma sha takwas ya za mu tashi aya na sha tara zuwa abin da allah ya so na samu dace idan jama'a ba su manta ba Allah maɗaukin sarki ya labarta muna sakamakon mutanen da suka yi imani suka yi aiki na kwarai Allah ya ce fahim fi raubatin yufarun suna cikin aljanna suna yin farin ciki shine suna cike da farin ciki amma kuma wa'inda suka kafa suka karya da ayoyin mulki Allah kuma suka kafa cewa haɗuwar da za a yi da su ranar alkiyama alaƙi da su kan za a hadarto da su a cikin azaban Allah sannan Allah ya labarta mana cewa sarki ya tabbata ga Allah ma'ana ku tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala idan kun ga kun maraitu lafiya ma'ana lokacin maraici kenan shine ko sallar magariba da isha'i kuma in kuma yi gare lafiya ko yi tasbihi ga Allah shi ne sallar asbahi wani alhamdu fi samawati wal ard godiya da biyayya da da'a da kusa tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake da mulkin samai da ƙasa a shiyan haka ma in wadance rana ta rage zafi sosai amma ku yi sallah don girmama Allah shi ne lokacin sallar da asar wahina tusiruna da kuma lokacin da kuke rage rana shi ne sallar asar wajen mun yi ishara da cewa wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyi uku na alkur'ani da suka yi bayanin lokacin salloli biyar wannan ita ce ɗaya daga cikin ayoyi uku sai Allah ya ci gaba da cewa yukhrijul hayya min al-mayyit Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake fitar da abu mai rai daga matacce yana yin ɗaukar ma'anar shuka da za ku ɗauka ku ɗauke ta a bushe saka ta a cikin rami sai ta fitar sai ɗanye kaga busasshen abu ya bayar da dani Allah ka daidai wannan kuma yana iya ɗaukar ma'anar samu mutum kafiri amma ya aiki da mai imani kaga wanda yake da rayuwa ya fito ta ƙarƙashin wanda yake mutaci ana in za a kaddarawa kenan wa yukhrijul mayyita min al-hayy kuma Allah subhanahu wa ta'ala yakan fitar da mutacce daga mai rai yakan fitar da matacce daga mai rai shine nufa ibn mani sai za ka tabba shi daga jikin mai rai zai fita amma shi bai da rai sai daga baya a saka masa rai da kowa sadda ya shiga cikin cikin babarsa baya numfashi sai da ga wani lokaci ne Allah ya zuwa masa numfashi shi ne wasu malama suka ce an nufatu shi ne digon wani da yake zai fito daga cikin jikin mutum sannan yana iya ɗaukar ma'anan da yake cewa koyon rubin mai yi taminan hayi da fitar da matacce daga mere shi ne kwai wanda tsuntsuwa ko kaza take yi a ga yana fitowa ne matacce kuma cikin shi sai a samu rayuwa shi kwan matacce ne ya fito daga mai rai kun gane ko daga cikin shi kuma sai a samu tsuntsu ya fito mai rai wannan ayoyi ne da Allah ke wani ishara ba wanda ya yi mun sai shi kuma na iya ɗaukar ma'anar ana iya a samu mutumin kirki ya fidda ɗa ya zama ba musulmi ba mai da mun gani wannan misalai cikin annabawa Allah an samu inda Allah ya musu shaida ta gari amma kuma ƴaƴansu lalatattu ne Allah shi kaɗai iya wani wa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha Allah kuma shine wanda yake raya ƙasa bayan ta mutu wa kadhalika tukhrajuna to fa da wannan kamar haka ne kuma mutane za a fitar da ku bayan kun mutu kun yi rayuwa a cikin kabari haka za a fitar wannan ayar tana yi mana ishara ne game da abin da kafirai suke karyatawa na tashin albiya to shi ne Allah yake jawo hankalinsu kar su ɗauka tashin kiyama wannan aiki ne mai wahala a gurin Allah dan ba sabon aiki ne a gurin shi yana yi yana fitar mai rai daga matacce yana fitar da matacce daga mai rai ashe ku duk yadda ake so a sarrafa ku sai a sarrafa ku kun gane misali wanda yake aiki yau da kullum yana da kwarewar da kai da baka aiki baka da ita to shi Allah kullum aikin shi daga cikin ishara da cewa in an mutu za a tashi Allah ce wa min ayati yana daga cikin ayoyin ma'ana alamomi da ke nuna shi Allah yana da iko akan komai an khalaqa lakum an khalaqakum min turab wanda ya yi ku ne daga ƙasa shine asalin baban ku Adam an yi shi ne daga ƙasa thumma idza antum basharun tantashirun sai ka ku kun waye gari mutane ɗan adam kuna yaduwa a bayan ƙasa kaga annabi adam an yi shi daga ƙasa ne sai aka yi ƴaƴan shi da dukkan mani daga guda ɗai kuka ta yaduwa kuka san abin da kuka zama wani yana nuna kudurar Allah sai da yi adam ba wanda ya taɓa ganin mutum shi ya fara kera shi sai kuma ta da mutum ba zai zame masa abin da wata domin ayatihi yana daga cikin ayoyinsa alamomi da ke nuna wahadaniya ta Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja da ya halitta muku mata yanku daga gare ku kun gane abin da ake nufi yana daga cikin abin da zai nuna kudurar Allah da ya yi namiji sai mace irin shi idan ka kula duk abin da mutum namiji ke da shi mace tana da shi sai dai bambance-bambancen da ba a rasa inda Allah ya so da yi ku mutane sai shi yi matanku kamar raguna ko kamar tumakai ko kamar shanaye waye da sai ce a amma saboda ya nuna muku kudura irin tashi da ya muku mata ya sai yi su kalau wannan ni'ima ce sai a gode wannan ku duba ku ga matar raƙumi ya take tafiya cinabi ƙasa cinabi sama ko dafa dafa take tafiya domin ma mata wanda Allah ta ce shi su haka waye sai ce malaka a yaka amma sai ya yi su irin mu don mu samu da tsawo yana ya kamata mu san gudunar bisa Allah ya ce min ayatihi ina daga cikin alamomi da ke nuna Allah shi kaɗai ne yana da kudura akan komai an khalaqa lakum min anfusikum azwaja da Allah ya halitta muku mata yanku daga gare ku suka zama jinsi irin ku ba tare da wani bambanci da taskunu ilaiha don ku samu nutsuwa zuwa gare su ana dan nabi ya samu nutsuwa zuwa ga matarsa duk wanda zai gani ya zo wajen matarsa bai samu nutsuwa bai bai samu kuka yin shi ba ana bai samu wanda ya dace ta zama matarsa ka shiga damuwa da ka zo gurin matarsa kamata ya kamanta da wannan damuwa sai dai ka shigo amma ka zo gurin matarka sai dai ta ƙara ma damuwa Allah ya rabe ka sai dai ba ka samu wannan ba kun gwamci haka sannan kuma yana ƙara nuna wanda bambancin mai mata da wanda bai da mata saboda Allah ya ce bai su kuna ilaiha zai ya samu nutsuwa da mata wanda bai da mata ina zai samu nutsuwa za ka kullum bai da nutsuwa za ka shi hajjara mujara inda za ka gane wannan ka yi bakon za ka je wani gari wankin kaya ba sai da mai ka gane ko Allah ya samu dace وجعل بينكم مودة ورحمة ألا قدر كسر كيس أن يكون تكانوا ورحمة لتوسي تكانوا ما تدنيش وسمع نفسك مودة daga namiji ke rahma daga wajen mace namiji ya nuna matarsa kauna mata ta nuna miji tausayi ka san mata sun yi maza tausayi in ka ga mata ba ta tausayin ka kaji har da jaraba ne kai ko namiji ka nuna wa matar ka kauna ina ana son tsakanin mata da miji akwai kaunan juna da tausayin juna a kowane bangare a samu ku ji larabci na Allah Allah bai ce waje ana bai na kuma habbatan ba sai ce mawadda bambanci akan alwudu wal hubbu ko ka hausa akwai bambanci tsakanin so da kauna kowa zai iya soka amma ba kowa zai iya kaunace ka shi mai kaunar ka a kowane hali yana kaunar ka mai son ka kana iya shiga wani hali ya daina son ka to ka samu kauna tsakaninka da matarka ya ta ku samu soyayya shi yasa tun farko da ka ji mace ta nuna soyayya kuke kai da ita to kuna son ku soya juna ne inda kai kana jin hausa gwara ka san kuna ƙaunar juna ne kai da wanda za ka aura ta duk yanayin da ta canza kana iya zama da ita ita ma duk yanayin da ta canza ta canza za ta iya zama da kenan ƙauna kenan sai cikon daɗin zama aure tausayin juna miji ya dinga tausaya wa mace mace ta dinga tausaya wa miji ka zo ka iske ta kwance ka zauna ka ce ga abinci ka ce ai ba ya ci abinci ba ba wani ba ba wani ce da ka ci ba in ce ai ina sai ta ce ah a ce har na kai haka ga zuciyawa ne baban wani a ce yana suna ta ji daɗi ita ma son aka yi radda aka ce kana asibiti ka kasa zama ka kasa tsaye ha baban baban wanci ai ba ya ci abinci kaza kaza to wannan tausayin juna kenan ana son shi kuma sai an rinka gwadawa da zo kawai kai zaune lahiya a a kawai ke ce nake kallo ya an kai ni ina kallon ki sai in ji mai jin komai duk da mu duniya ta shi da kai ashe ku ne irin matan da na aljanna wanzu Allah ya ce namiji ne kai mata ta shi daɗi to ni ba daɗi ma nake ji ba gaban daɗi nake ji kaga kana ba ta kura shi in ta yi kwalliya ka kalla ka yaba ya yi muku muku ka zaro dala ɗari ta ce muna da haba aikin kwalliya ke ta kai jika hamsin to ɗari ta ke samu rike amma wani in ta yi kwalliya ma ta gama ƙauyinanta da ya zai wanka sai shi ke sani baban wani baban wani ki yada kake da na ke shi tun da sai sai hankali ne Allah ya ce, To, kun dai gani abin da ake so a samu a cikin aure, a samu ƙaunar juna da tausayin juna. Sai Allah ya ci gaba da fama labarin ya ce, Inna fi dalika ai a cikin wannan abin da Allah ya yi, la aya ce da kawai ya tafakkaru. Ai aya ne ga mutane wanda za su tunani game da girman Allah na yin wannan al'amari. ومن آياته خلق السماوات والأرض yana daga cikin ayoyin Allah da suke nuna wahdaniyya tashi da yayi halittun samai da ƙasa wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum da kuma sabanin launi da kuma harasan alsinan magana ku alwanikum da kuma launin in ka kula duk mutanen duniya kam duka iri ɗaya ne duka iri ɗaya ne amma me ya bambanta su ƙasa wurin zama kisa Allah ya ce yana daga cikin ayoyinsa da ya yi sama ya yi ƙasa to ƙasan nan da aka yi sai ta jayo bambancin launin jikinku da maganar ku saboda yanayin da ku samu kanku a yanayin ƙasar da ku samu kanku inda baban ku annabi adam kun furfanci daga ƙasa aka yi shi abinda hadisi ya nuna dan me aka sanya masa sunan adam kun fahimci masa imma min adibil abd wa imma min annahu asma min as-sumra ya dauke shi min adibil abd daga ƙasa daban-daban aka ɗebo ƙasa daban-daban aka haɗa aka yi shi saboda ƙasa daban-daban ne sai zama ‘ya'yansa launi daban-daban kowane ya tasirantu da launin ƙasa da ake yi in kuma a'a an duba ne zuwa ga launin da shi da shi wani irin launi ne yake da shi asma an gane launi asma na ban kwanaki ɗaya mana ishara wanda shi ba ja ba ba baki ba ba kwayo a cikin da mutum cikin da akwai masu irin wannan kama in gane ko Allah ya samu dace to kun ga a maganar da na yi na ce duk mutane iri ɗaya ne bambancin ƙasa ne ya bambanta su inda za ka gane mutane babu bambanci duk wanda ka haɗu da shi in fari ne fata sama tale ta ka fahimci hausa in baƙi ne tale wa ga fata ta sama in ja ne tale fata duk wannan inda launin mu daban-daban sai a ɗebe hannu a cire fata sama a aji ba ka iya cewa wanga hannun wani mutum ne ko wani mutum ne don mene ne suna da bambanci duka namu iri guda ne fata sama ce kawai ta bambanta wanda ya iya yin wannan ya cancanta ya zama Allah shi kaɗai ya cancanta abota ma ba wani ba Allah ka samu dace. Sai Allah ya ce min ayati khalqus samawati wal ardi cikin ayoyin sa halitta samai da kasa kaga shi ma nan abin da aka dinga saman kanta yin ta wanda yayi ta kasa abin da ya ta sannan yin kasa aya ne sai Allah ce wa ikhtilafu alsinatikum da aka ne ko da canje-canjen yaranku wa alwanikum da kamanninku inna fi dalika laayatin lil alamin Allah ya ce lalle a cikin wannan al'amari akwai aya ga mutanen da suke halittu ne na duniya ma'ana suke alami ai aljin wal ins aya ne ga mutanen duniya mutane da aljanu wannan ya zame musu aya an fahimta wasa kaga kuna yanzu dai mu ɗauka nan da muke sai ka ga wani yana jin wani yare da wani baici ga mu jinsi guda inda in kana so ka ɗauka a nan bincike da iya nan gani mutanen da suke kala guda in sun haɗu ba iya bambanta su ba sai na ga kwasu irin babu irin mutanen Nijar da mutanen arewacin Najeriya suna da kala guda so da yawa da wani su ya shiga cikin wani ya bacci yanzu wani mu ɗauki misali nan yanzu ya ka ce ma ina ba zubar mai wani kuna tare ma ba san ba zubar mai nan nan ya ka ce ma ina ba haushi wani kuna tare ma ba san ba haushi na an gami amma Allah ya ban mu tsaya Allah wanda ya wannan bai cancanta zama abin bauta ba amma yanzu a baƙaƙen yanzu idan ka je inda baƙaƙe ke haɗuwa yanzu ka je ƙasar saudiya a lokaci ake hajji kowane irin baƙaƙe da sun zo za ka gane wa'in gaba kana guda ne ba ba yare guda ba ne amma baƙaƙen nijar su in sun haɗu ba ka iya bambanta su sai dai in wani ya yi magana ka ji ba ka jin yaren shi ba ne ba wace haka ma 'yan arewacin najeriya mun yi kama da su sosai in an ka gani ba ka bambanta ba wani in bayan magana ba sai ka ji lahajarsa ka ce an ya kai ba mutum Nijar ba ne ko kuma an ya kai ba mutum Najeriya ba ne jama'a wannan ba aya ba ce aya ce a ce wanda ya yi wanga aiki ya ce cinta ya zama abin ba yasa Allah yake cewa min ayatihi daga cikin ayoyin Allah mana mukullin laili kwanan da kuke yi da dare wannan hari da kuma kwana da kuke da rana duk da yake asalin dare an sa shi ne dan kwana asalin rana an sa ta dan neman abinci waje annan laila libasa waje annan nahara ma'asha ko mun sanya dare ya zama sutura lokacin kwana mun sanya yini lokacin neman abinci to ita wagga aya da Allah ce yana daga cikin ayar kwanan da kuke yi da dare da kwanan da kuke yi da rana mai take so karantar da mu inda Allah ya so ko kana jin kwana da rana sai shi hana kwana dole sai da dare ko ba haka bane in an da Allah ya so ko da kana son kai wani abu da dare sai shi hana inda lokacin kwana ne amma da yake Allah rahimun ne dare an kai dan ku kwana sai ya zama to wasu cikin dare ne lokacin neman abincinsu kuma sai kwanan yake zuwa sai da rana wasu su kuma da rana ne suke hutawa wasu kuma da rana suke zuwa neman abinci to waɗanda ke hutu da rana sai kuma kwana ya zo musu da rana sai kwana wasu kuma su je neman abinci inda Allah ya so sai ya hana kwana da rana sai dai da dare amma sai ya ba ku dama in baka samu kwana da dare ba kana iya kai shi da rana wannan ba aya ba ce ba ne ba wace a gare ni sannan kwanan da tashin da yake nuna ba kullum ishara ne zai zuwa ga waɗannan da ke cewa babu tashin kiyama to kullum sai ga mutu ka tashi ko ba haka bane kullum sai ka mutu ka tashi kuma ba so da yawa bane ba za ka ga matacce a kullum ba kusan kullum sai ka ga matacce dan a gidanka da wuya a ce ba kai ne ke kwanta daga ƙarshe ba duk wanda ya riga ka kwana ka ga mutuwar shi me bambancin shi da da mutuwa shi ma wanda zai mutu da ya kwanta ne sai a ce ai babu ran abinda ake bai sani ba ma ka kwanta ba sani ba abinda ake ba wanda ya taba ba da labarin abin da ya shira ba in akwai ga portable na ba su in tambaye ka babu kenan wanda suke karyata tashin alkiyama ai su cikin kiyaman da suke inda suna yarda su yi kwana wanda duk bai son ya mutu to su yi hannu ko ba da kwana ka gani wata guda biya kuka ce ba to ka gani kina aya ce jama'a aya ce ta Allah da kuma rahama shi gare mu Allah madaukin sarki yake cewa wa ibtigha'ukum min fadlihi da kuma neman da kuke yi daga falalatsa in kun tashi ku je ku nemi arzikin Allah wani lokaci da rana duk da yake da darma lokaci ne da ake neman arziki a wurin wasu amma mafi yawanci lokaci dare lokaci ne na kwana inna fi dalika la ayatin li qaumi yasma'un lalle a cikin wannan akwai aya ga mutanen da suke ji nan ji na biyayya ci na da'a ma'ana duk waɗanda za su je su yi da'a ga Allah wanga abun ayoyin da aka karanta musu ya da kamata su zama musu wa'azi su yadda da Allah shi ne zai sassata a wata musu min ayatihi yana daga cikin ayoyi na Allah alamomi da ke nuna Allah shi kaɗai ne yuri kumul baraka da yake nuna muku walƙiya a sama za ku ga walƙiya ita walƙiya tana ɗauke da abu biyu ne haufan tana sa ku tsoro ƙama'an kuma tana sa ku tsammanin samun ruwan sama haka ce bale ne mata ne ana hadari an ke walƙiya wata da ɗan hadari ta lura shi ɗaki don ka ta ga walƙiya ta ji tsoro ko ba haka bane kenan a cikin tawalkiya akwai ba da tsoro kuma akwai ba da tsammanin samun ruwan sama yanzu in ka shuka gona an yi sati biyu uku ba a yi ruwa da kaga ana walƙiya kana ɗan yi kana akwai alamu ma wannan ɗan ya gaggan mu wallahi Allah samu samun ruwan kaga kwaɗayi take ba ka kana kwaɗayi a samu wannan aya ne na Allah abin tambaya walƙiyan da wani sinadari ne aka yi shi waye isa shi wannan abu ba kenan ita cikin yin wakiya akwai aya an fahimci misali ko sannan akwai wakiya tsoro ya kama ka aya ne na Allah me za ta yi mata ita wakiya me zai yi wata taɓa yi wani abu duk waɗanda ke cewa suna tsoron wakiya ce ba taɓa yi musu komai ba amma ana ya ɗabi'ance ta da yawa daga cikin mutane tana ba su tsoro ya wata walƙiya sai ta tsoro ya kama wani shi ana hadari ma saboda walƙiya bai son shi yawo sai an gama hadari kuma tana sun tsamma kaga aya ce ta Allah wa yunzilu minas sama'i ma'a sannan Allah ya saukar da ruwa daga sama babban aiki ruwan sama duk yadda kuka damu kuna son ruwa ɗigo guda ba ku ya sauko da shi sai Allah ya yi ruwa ya yi komi sauƙi a ko'ina kun ba wanda ya samu da shisewa sai Allah shi mu yawan ga aiki ya canci zai zama abin bauta ba yi fi yi fi jir'ar da ba da bauti ha sai Allah ya raya ƙasa sanadiyya wannan ruwan bayan ta mutu bayan ta bushe inda fi dalika a cikin wannan aiki da Allah yake na raya ƙasa da ruwa bayan ta mutu da ayatin da kawai ya aƙiru aya ne ga mutane masu hankali mana masu gaskatan mulan Allah. Wamin ayati yana daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala an taquma as-sama'u wal ard tsayuwan sama da ƙasa kun gane ko ma'ana tamassaka bis-sama'i wal ard rike sama da ƙasa da Allah ya yi bi amriki da izininsa ma'ana da umarninsa aya ne yanzu a ba ku tallaba wannan a ce to akwai aiki amma ba wani aiki mai yawa ba ne masallacin za a cire ginshikan nan a canza wasu amma ku tallabe kafin a gama canza su kawai abin da za ku yi saboda Allah wala in ba sa abu wani sai gane mai baka gan shi ba ya sace ya ce shi dan yana iya rubtowa ya lale ko ba kawai amma ku bibi sama da sama garin ku da ta garin wasu duk guda ce Allah ya ce muna rike da ita kuma ba guda ba guda bakwai banda su ga kasa bakwai sannan saman bakwai saman ta Allah ɗaya san abin da a ƙarshen shi Allah ce wanda yau ga yake ba aya ba ce ba zai ne gare ku ya kamata ku girmama Allah kuma idza da'akum da'watan min al-ardi sa'annan idan Allah subhanahu wata'ala ya kiraye ku ma'ana aka yi kusa na ranar tashi alkiyama Allah ya sa aka yi kusa da'watan min al-ardi kira daga baki daga ƙasa Allah yake cewa nan da aka ce min al-ardi min al-quburi Allah ya kiraye ku daga cikin kaburburan ku idza antum tukhrujuna sai ga ku kuna fitowa daga cikin kabarin yanzu an gama ba sa masa duk wani hayaniya da kuke yi kuna ganin ya mutu ba a tashi Allah ya ce wanda ya yi sama ya yi ƙasa ya rike su ba tare da wani abu ba to wallahi da zarar ya buƙaci ku fito daga cikin kabari za ku fito ne kawai babu wani zaɓi in ba ku san waye Allah ba Allah yana gaya muku waye shi shi sa sai Allah ya ce walahu man fi samawati wal ardh shi Allah shi yake da halittun da suke cikin samai da kasa duk bayi ne na Allah kullun lahu qanituna dukkan bayi suna biyayya ga Allah ko ka bi ko ka so sai ka bi Allah akwai gabar da ba wanda za ka tinkara da ita sai Allah to inda har ya mallake ka yana da damar ya sarrafa kai da yake so وهو الذي يبدا الخلق الله shine wanda ya fara yin halitta sanda babu ita mana ku dan adam an fara yin halitta kullu da dukkan mani thumma yu'iduhu sannan Allah shine wanda zai tayar da shi dan adam bayan ya yi rayuwar da yi a duniya kenan wa huwa ahwanu alayhi shine yafi sauki gare shi tashe karar tashi alkiyama ce sauri ga Allah ai na mana ishara da irin wannan misali halittanka ba abu ne mai wahala ba dan bai wuce kun kai kun ba amma sai Allah ya ce an yi ka to tashin ka ba wani abu ne mai sauri kenan yin ka bai zama wahala ba balle mai da shi ne misali yanzu da ɗaure mutum da kwance shi wani ne ya sauki to kai kai ne da kake ganin gagarar dai kake sai na ɗaure ka wa kuma suka ce mai kwance ka ai hauka kake ba ka to ka ɗauru ai mu ɗauka ma a hankali kawai duk mutumin da kana da ƙarfin da za ka ɗaure shi ko yana so ko bai so za ka ɗaure shi to wai bai ce ma bayan ka ɗaure shi su ce to ai ba ka ya kwanci sai ka ɗauka ma hauka za ta kame shi to allan da zai iya kashe ka ko kana so ko ba ka so ko wani na kake cewa bai iya ba zai tashe ka ba to zai shawara da kai ne bai shawara da kai da shi ne sai Allah yake cewa وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده شيني wanda yake fara yin halitta sai da babu ta ثم يعيده sannan ya tashi mutum bayan ya mutu wa huwa ahwanu alayhi wanda ya fi sauki gare shi wala kul mathalul a'la Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake da misali madaukaki fi samawati wal ard a cikin sammai da kasai ma'ana Allah yana da sifa madaukakiya a cikin samai da ƙasa a ma'ana kenan a cikin mutane da halittun da suke cikin samai da ƙasa wal azizul hakim Allah magwaye ne mai hikima nan a takaice abin da aka kai su taimar ishara shi Allah yana da matsayin da ba ka iya siffanta shi haƙiƙar yadda yake in kana son ka ce Allah mai girma ne sai dai ka faɗa abin da ka iya ce amma haƙiƙanin sanin girma Allah sai da shi in kana son ka ce Allah mai ilimi ne ba ka iya misalta ilimin Allah sai dai ka ce Allah mai ilimi ne ya kai kawai abin da ka yarda da shi amma ya wuce ka kusa mutum misalin shi duk wani misali da za ka ba Allah na kamala to misalin ya wuce shi ne ضرب لكم مثلا من أنفسكم Allah ya buga muku misali ku kafirai da kuka irin Allah ga misali Allah ya buga muku a kawunan mana ku je ku tambayi kawunan Allah yake cewa hallakun mimma malakat amanukum min shuraka fima razaqnakum هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء shin Allah madaukin sarki ya ce daga cikin abin da kuka mallaka daga cikin abin da kuka mallaka min shuraka fi ma da zakanakun suna da tarayya da ku a cikin abin da muka ba ku fa'antun fihi sawa ya zama ko da su duk ɗaya ne game da abin da muka ba ku ga yadda misalin zai yi wai yanzu Allah yana ba da misali ya ce yanzu ku kahirai da kuka ce gumki Allah ne yanzu kuna yadda wa'in gabayi na ku a ce ku da su game da dukiyar da Allah ya ba ku ta kula ne misali kana da bawa sai ka kira shi sai ce mana Allah yana zuwa shi ya shiga inda matarka cewa sai in ya kwana da matarka sannan ya zo kuma bawon kan kana yadda in ba ga misali yaron gidanka ne a shago kai adda shagonka kai adda komai da ka zo sai ya ce mawa ne da Allah shagon nan zan yi kyauta da shi kawai ta nuna mai yau ina son yi kyauta da shagon nan kai iya hankali koma gida eh ga misali kana da yaro aiki sai ka siyo mota sabuwa to da sahiya ta yi ya yi wanka ya ɗauko kilan mota ya shiga kai to sai ce ma a yau ni zan je in yawo mota nan je je je je ba da kana da wannan to shine abin da Allah yake son ya ba su ishara ku ba ku yadda ku da bayan ku ba ku yi tarayya game da abin da yake naku yanzu sai ni kuma kuna bayi na faɗa ne da wani ina Allah ai in dai kuma ba za ku yadda ba bawan ku shi tarayya da ku akan abin da ku dai kun ka cancance shi ni ne babu aula in ki yadda ku haɗa ni da wani abin mota inda ni ne da ni to shine ayar Allah yake cewa daraba lakum matalan min anfusikum Allah ya buga muku misali game da kawunan allakum mimma malakat aymanukum shin kuna da wani dama game da abin da bayin ku suka abin da kuka mallaka na bayi abin da kuka mallaka na bayi min shuraka na bayi su zamo abokan tarayya ku fi ma da zakana kun game da abin da muka arzuta ku kuna yadda fa antum fihi sawa ce ku da su duka daidai wa daidai ne da kai da bawanka kuma dukiyarka ta kuma shi bawanka ne a ce abin da za ka yi da dukiyarka shi ma haka zai yi kana yadda da wani ba ka yadda Allah ya ce ta khafunahum ka khifatikum anfusakum ku zama kuna jin tsoron bayan naku kamar yadda kuke jin tsoron kawunan ma'ana kamar yadda kaninka da kuke kuwa ɗaya uba ɗaya zai iya mu'amala da dukiyar babanka misali babanku yana da motar gida sai ya sayi dan sai motar gida ya ajiye sai ce to wannan duk wanda ya tashi zai sai kasuwa shi ɗauka wanda kuma ya tare da an ɗauka shi auma shi inda uwa ɗaya uba ɗaya huke duk wanda ya riga tashi yana sauraron wani in har kana son ka shiga mota me za ka yi me yasa za ka tafi saboda kana jin tsoron kawo wannan shi ɗauki mota ko to shi ne sai ana ce ku yanzu kuna shakkun bayan ku su taɓa duke ku ba ku shakku inda kun san ba su taɓa saboda sun san ba su cancanta su taɓa wanda ba za su bace to inda har kuna da amincin bayan ku ba sa taba dukiyar ku ba za su tarayya da ku a cikin dukiyar da Allah ya ba ku don ba su cincinci haka ba to mu ma bai cincinta a matsayin ku na bayan mu ba ku ɗauki ibadar da ya kamata ku yi muna ku kai ma wani wanda bai iya yin komai ya kamata ku Allah ya ce kazalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'qilun kamar haka muke yin bayanin ayoyi dalla dalla ga mutane masu hankali kun ga wannan ayar tana nuna mana adalci da kuma misali wanda mai hankali duk yana iya gane ba ka yadda yaron gidanka shi mu'amala da abin da kai kaɗai an da shi ya yi tsaye ce dole tare za ku mu'amala da shi ko kuma ka shiga ɗaki za ka kwanta da daddare sai bawan kai ya buga ma ɗaki in ka buɗe sai ya shiga ɗaya biriga ce shi ma na zai kwana ai ka sai shi tun da za ka ce ka ce ya hauka ce a yadda ba shi cikin ko ba ka bane in har za ka yadda hauka ne ba wa ka yake yi ya shiga cikin dukiyarka to kai ma ya zama hauka gare ka ka ɗauki ibada Allah ka kai wani Allah ba bambanci Isa Allah ya ce kamar haka muke bayani ayoyi dalla dalla ba ga mutane masu hankali bal ittaba alladhina zalamu ahwa'ahum Allah ya ce lalle wa'inda suka yi shirka suka yi kahirci sun dai bisun zuciya su ne bi gairi ilmi ba da wani ilimi ba kamar yahdi man adalla Allah to wa zai iya shirye da wanda Allah ya bata da shi Mana wanda Allah ya bata da shi ba ka shirye da shi amma lahum min nasirin kun ba su da wanda zai taimake su in sun shiga azabar Allah matakar sun mutu suna hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani fa'in wace haka littini hanifa Allah maɗaukin sarki ya ce da manzo ka tsayar da kanka ma'ana ka juyar da ayyukanka ga baki ɗaya littini hanifa ga addini wanda yake na musulunci ne ma'ana duk al'amuran aikinka ka maida su akan addini na musulunci na bautar Allah shi an ka ce hanif shi ne abinda yake karkata daga shirka ya koma zuwa ga daidai kalmar la ilaha shi addini na daidai fitratar Allahi lati fataran nasa alaiha shi ne ɗabi'a na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ƙaga mutane a kai ma'ana Allah maɗaukin sarki ya ɗabi'antar da mutane a kan addini zara ce kullum mauludin yuladu ala fitra kowane wanda aka haifa ana haifa sani akan ɗabi'a ta musulunci ma'ana da za ka bar mutum taso shi girma shi kaɗai ɗabi'a shi za ta nuna mai ya bauta wa Allah ne kaɗai ɗabi'a mutum tana nuna masa in ya ga sama ya ga ƙasa ya ga itatuwa ya ga halittu ɗabi'ansa abin da take nuna mai akwai wanda ya yi su wanda ya yi su nan ɗabi'a tana nuna masa cewa shi ne cincinta ya zama abin bauta amma duk da haka a tafsirin da muka yi shekaran jiya mun yi bayani cewa kasancewar an halicci mutum akan ɗabi'a ta musulunci wannan ba ta isa dole sai an haɗa masa da wa'azi don a yi mai yankan hujja don kan gobe ce ai ba a yi komai da mutane ba isa wannan ƙur'ani da ake karanta muna duk yankan hujja ne bayan kana da ɗabi'a ta addini to kuma ga hujja kuma kai aiki ba na kai ne ka cuci ka ba wani cuci ka Allah madaukin sarki yake cewa la tabdila li khalqillah haka ne ko yace Allah ce babu wani canji ga halittar Allah khalqillah shine dinin la ba wani canji ga addinin Allah duk abin da kuke gani na addinin daidai yake zalika ad-din al-qayyim wannan ku shine addini tsayayye wanda Allah ya yarda da shi walakin aktharan nasi la ya'lamun sai dai daga cikin mutane ba su munibina ilai ma'ana ku koma zuwa ga Allah subhanahu wataala munibina ilai ai kono mu'mini ko dai mutane ba zama masu imani kuna komawa zuwa ga Allah wattaquhu ku ji tsoron Allah subhanahu wataala wa aqimus salata ku tsaye da sallah kamar yadda Allah ya umarni ba a daina yin sallah ba abin da ake yi da tsaye da sallah a yi ta a lokacin ta da rukunanta da sharuɗanta da abubuwan da suna tabbayar na dangane da sallah shine tsaye da sallah wala takunu minal mushrikina kar ku kasance daga cikin mushrikai wa'inda suke shirka da Allah min alladhina farraqu dinahum su ne wa'inda suka rarraba addininsu wa kanu shi'an suka kasance ƙungiyoyi daban-daban kullu hizbin bima ladaihim farihun kowane ƙungiya suna yin alfahari ne da abin da suke rike da shi kun gane abin da ake nufi a nan musulunci guda ne to da zarar aka saki musulunci za a samu saɓani shi ne sai Allah ya ce ku zama ma'ana ku koma zuwa ga Allah ku ji tsoronsa ku tsayar da sallah kar ku kasance daga cikin mushrikai su ne waɗanda suka rarraba addininsu su kasance ƙungiya daban da zarar a tsare na addini aka shigo da wani abu da ba na addini ba za a samu saɓani Yahudawa tun da suka canza a taura, to kullum cikin saɓani ne, da an yi kukukuku sai wanga shi kawo ƙungiyar shi, da an yi kukuku sai wanga shi kawo ƙungiyarsa, kuma kowa shi ɗaya ce ƙungiyarsa ita ta ɗaya. Haka za ka ga ‘yan bida, ‘yan bida a kullum suna rabuwa. Sannan abin da yake muna ishara, duk abin da ba addini ba, da zaran wannan shugaban ya mutu to sai ya rabu. an fahimta masa amma shi addinin musulunci kullum yana ƙarƙashin shugaba guda ne kuma irin addinin da ake yi nan garin in ka zo wani gari irin shi ne za a yi in har kanka karanta qur'ani ta wanga gari ta saba mazamancin gari cikin biyu a kowane sun ka kuskure amma duk guda ne amma duk ƙungiyoyin da yake na bid'a ne za ka karkasuwa su duk ƙungiyoyin da suke an sa son rai a ciki rabuwa za su yi amma in an addini ne shi guda ne ba a rabuwa ko da yaushe ana tare yanzu in ka kula da yawa daga cikin ƙungiyoyin da suke rabuwa yana na raba su son zuci an fahimta wasa za ga yan bida su kullum suna rabuwa ne saboda bida awon gagari ba ta irin gagari ba su yanzu da yi fatiha ta garin nan da fatiha ta wani gari suna da bambanci eh amma da maulidin da ake yi Nijar da maulidin da ake Najeriya iri ɗaya ne irin maulidin da ake yi Senegal irin wangana irin maulidin da ake yi Abidjan irin wangana fadai na saboda me kowa da irin nashi tsari na maulidi saboda ba karantarwa ba ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan karantarwa ta manzon Allah ce duk inda kaje iri ɗaya ne da sallah azhar duk inda ka ji iri ɗaya magaraba iri ɗaya saboda karantarwa ce ta addini Allah ya samu dace Allah ya ci gaba da cewa wa idza massan nasa dhurrun in mutane wani cuta ya same su haka ne ko da auren bahun sai su rinka roƙon ubangiji su muni biyu na ilahi suna masu kuma zuwa gare shi ثم إذا أذاقهم منه رحمة sannan yayin da Allah ya ɗanɗana musu wata rahama daga wurinsa idan fariqun minhum bi rabbihim yushrikun sai ga wani yanki daga cikin su suna hada Allah da wani bayan Allah mulkin sarki ya musu ni'ima da wannan ne ne muna ishara cewa ɗabi'a na ɗan adam in ya shiga matsi yana komawa ga Allah daidai da kafirai sun ga matsi suna komawa ne ga Allah Allah shi ko ɗabi'a irin tashi ko ba musulmi ba ya koma ga Allah Allah yana karbawa ya biya musu bukatun shi kamar da biya mutum da ya samu sarri sai mu tara ne li yakfuru bima atayna Allah mudokin sarki ce sai su kafirce game da abin da muka ba su na ni'ima tatamatta'u to ku ji dai dan dadin da za ku ji a nan duniya fa sau fa ta'lamuna da sannu za ku sani a lahira matukar ba ku gyara lahira am anzalna alaihim sultana Allah madaukin sarki yake cewa shin mun saukar musu da wani hujja ne wani dalili wani littafi da suke karanta shi fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun wanda yake yin bayani game da abin da suke hada Allah da shi ana shirka da suke ma Allah suna da wani hujja game da shi babu yan son zuciya su ne suke bi ba su da wani dalili na bauta kuma wa idza azabna an-nas rahmatan farihu biha in muka ɗanɗana wa mutane wata rahama daga gurinmu sai su rinka yin farin ciki game da wannan ni'ima da muka yi musu wa in tusibkum sayyi'atun amma ha in wani mummunan abu ya shafe su bima qaddamat aydihim sakamakon abin da hannayen suka aiwatar idan hum yaqnutun sai ga su suna masu yanke kauna daga rahmar Allah ma'ana su kasa yin haƙuri kenan duk abin da ɗan adam ya gani na musiba hannunsa ne ya jayo kun fahimci hausa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai wa mutane ni'ima da canza su sannan ayar din abin da take nuna mana al-aslu fil insan ar-rahma wan ni'ma asali ɗan adam ni'ima ta sani rahma ta sani ba wani bal tsari abu ne da ke faruwa shi yasa da ya haka gwani sai ga dukkan hankalin shi ya tashi yanzu da zarar gari ya zahi za ka gane kowa ya damu saboda ba shi ne aka saba da shi kafin Allah ya sa muku damuwa guda sai ya sa muku ni'ima dubu amma kuma sai mu manta da ni'imar da Allah ya mu Allah muna gode maka a rasa ni'imar da kai mu awalam yarau shin su mutane ba sa ganin cewa annallaha yabsutu rizqa liman yasha' Allah ku shine yake arziki yake shimfida arziki ga wanda yake so wa yaqdir ka kuma kuntata ga wanda yake so yanzu duk yadda ake hayanin da wani yanzu take kai masa wani kuma ta yi mai tantanta ya buga ya buga babu waye ne wannan Allah ne in ka gani cikin yalwa Allah ne in ka gani cikin munci Allah ne shi yake yin haka sanin wannan yana taimaka ka gode wa Allah da sanin mun da ya maka kuma ya baka ƙarfin gwiwa akan cin jarabawa da ya maka takunci inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun lalle a cikin wannan na Allah ya yawan arziki ga wanda yake so kuma ya kunta tashi wanda yake so aya ne ga mutane masu imani fa atidal qurba haqqahu Allah ya ce dan uwanka na kusa ka bashi haƙƙin shi wal miskin da miskini talaka wa ibn sabil da mataki a kahani ذلك خير للذين يريدون وجه الله yi haka shine alkhairi ga mutanen da suke neman huskar Allah ma'ana masu neman haɗuwa da Allah su samu dalar su gurin Allah ulaika humul muflihun wannan kuma shine masu babbar rabo a gaban Allah wannan ayar isharar da take muna wajibin cin taimaka ma dan uwa matukar akwai halin taimaka musu shi da suna wanga ba wai zabi bane in dai ka wadatu bukatunka na yau da kullum kawo ce su to sauran ɗan uwanka na jini dole ne ka taimaka musu sai dai in baka da hali to wannan wajibci ya faɗi a kanka an fahimta hausa sannan su kuma ɗan uwa kar su zamanto sun dogara da wani nan su kasa dogara ga Allah har su ɗauke shi suna zuciya da shi inda wani ɗan uwa sai shi ta fushi da kai bai ma san halin da kake ciki ba amma sai shi ta fushi kana da kuɗi ka gaba shi na san yanzu nan ya mai amma da mutane suke hukunci da shi in kana da gida kana da mota kana da shago kana da muka shakka ka sa hito shi ke na kai mai kuɗi ne da ma mutum zai kai ma kukan kuɗi ka ce babu sai ce wani hali na wani na ce ba ni kaza ya ce mai bai a ko ka san masu kuɗin nan ba haka ina suke ni ban san ma haka ne suka za ka za a rinka wajen ya uzuri ko ba haka ba ne akwai ne da za ka ga wani shi dai kawai ya sa hannu da ya ciki haka yadda Allah ya ruha mutu asiri bai so ya tuna maka asiri ko Allah ya ƙara ruha wani asiri idan dai da hali dan uwa a taimako shi in ba kowa shi hankali kuma a taitun min riban Allah madaukin sarki ya ci gaba da ba mu labari abinda kuka bayar min riban na neman ƙari a wurin mutane liyar rufi amwalin nasu dan ya karu a cikin dukiyoyin mutane wala yarbu inda Allah to ba zai samu karuwa a gurin Allah ba subhanahu wata'ala nan ana ishara ne ga mutanen jahiliya daga cikin ɗabi'unsu sai mutum ya zo ka ba shi dukiya akan ya dawo ma da ita in zai dawo sai a sa sharadi zan baka kaza amma za ka dawo da shi ka kara min kaza ko kuma in ka ba shi lokacin kawaye bai kawo ba sai ka ce to zan ƙara ma kwanaki amma fa sanadiyar jinkirin da ni ma za ka ƙara kaza a cikin wannan dukiya ka kun bayar da dukiyan ku don ya ƙaru Allah madaukin sarki ya ce to wannan ƙarin da kuka sa ba zai sa yawaito a gurin Allah mana Allah ba zai sanya musu albarka ba inda Allah ya hana irin wannan za ku bada ku bayar fi sabilillah yanzu Allah ce wa ma ataitum ai a'taitum abinda duk kun ka bayar min riban na kyauta ko na dukiya yarbu fi amwalin nasi dan ya yawa a cikin dukiyar mutane ma'ana mutane su karo muku la yake cewa fala yarbu inda Allah ai fala yakfuru inda Allah ba zai yawaita a gurin Allah subhanahu wataala kuma Allah ba zai karbi irin wannan sadaka da kuka yi ba wa ma ataitum min zakatin amma abin da kuka bayar na zakka nan zakka ana mai sadaka don wannan ayar an saukar da ita ne kafin a saukar da ayar zakka kenan abin da kuka ɗiba na dukiyar kuka bayar da shi sadaka ga 'yan uwa gane ko na ne muke turido na wace Allah kun ba da sadaka ne kuna neman yarda Allah wa ulaika humul mud'ifuna to fa wa'annan sune wa'anda za su samu ƙari wanda za a lullunka musu a cikin dukiyansu sai humul ladina adha'afa sadaqatuhum sunu wanda Allah zai dillinka sadaka su fil akhirati a ranar lahira kenan za ka bayar da Allah kana da linki na lada an kuma ka bayar da duniya dan neman kare a gurin wani to shi kuma Allah ba zai karbi wannan sadakar naka Allahu alladhi khalaqakum Allah shine wanda ya halicce ku thumma razaqakum shine wanda ya arzita ku da abin da kuke rayuwa da shi thumma yumitukum zai matar da ku thumma yuhyikum zai raya ku bayan kun mutu hal min shuraka'ikum man yaf'alu min dhalikum min shay shin cikin gumakan ku akwai wanda yake aikata ɗaya daga cikin wannan abubuwa cikin gumakan ku akwai mai yin wannan babu subhanahu wa ta'ala aiki ya tabbata gare shi kuma ya ɗaukaka amma ya shirku ne game da abin da suke shirka da shi ma'ana game da abin da suke hada shi da shi Allah ya ɗaukaka ya wuce wannan zaharar fasadu fil barri wal bahr barna ta bayyana a bayan tudu shine fil barri a cikin tudu saman ƙasa wal bahri da kuma cikin ruwa bima kasabat aidin nas game da abin da hannayen mutane suka aikata gane ko na ne muke yuzi kahum da yuzi kahum bada da zai amilu don Allah ya dandana musu sashi abin da suka ce sai suka kasance suna aikata ba la'allahum yarji'una dan su komo ma Allah subhanahu wataala nan karshen ayar abin da yake sai nuna idan barna ta faru Allah ya kyale mutane bai kama su da ukuba ba sai sun shiga uku amma idan kuka shiga laifi sai Allah ya kama ku da jarrabawa to me ake so ana son a dawo ne shi sai Allah dokin sarki yake cewa la'allahum yarji'un dan su dawo su komo mu Allah ina kullum haka Allah yake so da kun yi laifi kuka fahimci Allah ya kama ku da laifi wato ku dawo ku tuba an gane ko kina abinda ba a so ku yi laifi Allah ya kama ku da laifi kuma tuba ina jin gobe Allah kare mun tashi anan wannan muke dai Allah ya baka da nan muka kusuri Allah ya fima subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk